أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق اليوم الذي أصل أما الحياة فالحب
wannan dabi'a ita ce alhayawa dunya wani iba da rufewa kana ɗan ka nuna kamar baka da ni ba haka ake bukata al-iba kenan a bata ma ka nuna kamar ba bata ma ba da rufewa da barin laifukan da ake ma ko waɗansu abubuwa waɗanda ake yi don a musguna maka amma ba nuna kamar ba ka gani ba ba a samu wayannan sufofi guda biyu idan ba an samu sirrin islam jarrabin sanin magagin rayuwa kurun mujarrabin cewa kai ka iya da wayannan ba sai ka samu sirrin ikilasi tukunna sirrin nan da Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad an samu sirrin sanin ubangiji to mutum sai ya samu kunya shugaba ya faɗa cewa yana da kazantukan annabawa na farko da suke cewa idan ba za ka ji kunya ba to ka aikata duk abin da ka ga dama yana daga al'adar wato mutum ba mai kunya ba ne ya ce duk abin da ya ga dama sai ya yi ba mai sashi ba mai hana shi to ba mai kunya ba ne kunya tana zuwa da alkhairi to shine za a faɗi kunya shugaba kunya ba abu ne mai kyau ba a ce mutum ba shi da kunya ko kuma mutum ya je ya dinga aikata abin da rashin kunya ce shi ma ya sani babban abin takaici ma abin ya fito da siffan malanta wanda yake da awon malanta wajibi ne siffanta da siffa ta kunya wanda Allah ya ajiye shi a wannan fage na kira zuwa ga Allah ya zama wajibi ya zama mai kunya ya zama mai sanin abin da zai faɗa saboda mai saboda limamin tafiyar wanda ta kan wannan kunyar da rintsewar ya mai da duniya ta kuma ƙarƙashin ƙafarsa saboda haka ballantana kuma waɗanda suke farar hula mutane a yau zamantakewanmu ta yau waɗannan abubuwan da suka yi ƙaranci shi sa rayuwarmu ta zama haka babu kunya ballantana kuma kau da kai babu kunya muhimmin al'amari ne rashin kunya kuma tashin hankali ne inda aka ce ba kunya to komai zai iya faruwa hatta abinda kafirai suke sabbabawa na wato an giza samari su dinga shan miyagun kwayoyi ai inda za shan miyagun kwayoyi zai kai mutum shine ya kai shi wajen wukaha wuƙaha shine rashin kunya kayan maye babban aikin da suke shine su ɗauke kunya ga mabucinsu saboda haka sai ya aikata duk abin da ransa yake so har ya keta ma abin da sai ya kisan kai ma sai yi zina sai yi barna sai yi zagi sai yi ashar sai ya faɗi kalamai waɗanda ba su dace ba waɗanda Allah bai da su ba manzan Allah bai da su ba to na haka shi sa kunya za a yi magana yanzu ta shugaba sallallahu alaihi wasallam
فالحياء رقة تعتري وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع كراهيته abinda ake kira da alhaya'u kunya wani taushi ne da yake bujirowa fuskar dan adam fuskar mutum yayin da yake aika yayin aikata abin da ake tabbacin cewa wannan abin ba a son sa to to idan ya aikata abin da ba a so kuma sai zama an kama shi to shikenan sai kaga kunya ta bayyana a gare shi sai ta jin kunya to
aw ma yakunu tarkuhu khairan min fi'lihi ko kuma ya aikata abin da barin aikin ya fi alkhairi daga aikata shi
wal igda'u at-taghaful amma yakrahu al-insanu bi tabi'atihi abin da ake kira al-igba'u shi abin da ake kira rintse wannan shine mutum ya kauda kansa ga barin abin da yake ki a ɗabi'arsa amma ya kauda kansa ya ki magana
وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء shugaba sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa kunya a duniya وأكثرهم عن الأورات إغضاء to wannan fa shine babban mu'jiza ta shugaba ba wata ɗabi'a da za a faɗa sai an gaya ma a duniya ba a samu wani mutum wanda a farkon duniya ya taɓa yin irin nasa ba kuma har a tashi alkiyama ba za a samu wanda zai irin nasa ba an faɗi kyauta an ce Allah bai yi wani mai kyauta kamar sa ba an faɗi juriya sadaukantaka ba a taɓa samun mai sadaukantaka irin tasa ba an faɗa haƙuri haka gashi nan ana ta faɗa to kowace aka zo cewa za a yi in ko wani ɗan adam ɗin ne ba shi ba dole sai an faɗi cewa wane fa ya fi wane kunya wane ya fi wane ilimi wane ya fi wane haƙuri wane ya fi wane kaza ko ƴaƴanka ne sai ka faɗa ka dinga wane ya fi wane kaza amma wane ya fi wane kaza Mm. to saboda haka haka abubuwan suke now shine at-tagaful mutum ya rafkana ikau da kansa amma ya karhul insan daga abin da mutum baya so bi ɗabi'atihi a ɗabi'arsa baya san abin amma sai i shiru i kawai ya ba komai ya ɗora wa kansa haƙuri haka ya kamata in mutum ya wannan ya zama cikakken mutum kenan ai ma abu ka san cewa ba na son kaza abun kuma ya faru to kai haƙuri kai haƙuri yasa Allah ya tattara duk abun yace da shugaba fasbir wa ma sabruka illa billah kai haƙuri wala tahzan alaihim wala taku fi dhiqin mimma yamkuruna to in dai mutun yayi haka zai samu alkhairi babba hmm.
وأكثرهم عن الأورات إغضاء shugaba sallallahu alaihi wasallama ya fi kowane ɗan adam rintsewa ga barin al'auran mutane ya ce wani awai a wani hali wani yake ba ruwansa da wani ba kuma abu ne mai kyau ba Mm. idan idan inda yake mai kyau sai idan ka ƙudurta taimakonsa za ka yi zamanin da za ka tambayi halin da yake ciki amma mu yanzu ba taimakon mutum za ka yi ba amma sai ya zamanto baki ɗaya wato mutum ya ina ta bibiya amma don ya jiyo wata kalma wacce take mara daɗi wanda ya faɗa cikinta to sai ta farin ciki kuma to wannan ba abu ne mai kyau ba Mm. to قال الله تعالى
الله تعالى Allah maɗaukakin sarki ya faɗa إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم Kaga wan- الآية kaga wancananka ya kasance yana cutar da shugaba sallallahu alaihi wasallama shi kuma shugaba sallallahu alaihi wasallama yana yana yana jin kunya to dan haka kaga Allah ya- ya faɗi siffar igza'i ta annabi yadda yake rintsewa ba dama a- a za mu karanta a gaba shugaba bai taɓa fuskanta ɗan adam da abin da baya so ba wannan babban magana ke na'am
حدثنا أبو محمد بن عتاب بقراءته عليه مم.
حدثنا أبو القاسم مم.
حاتم بن محمد مم.
حدثنا أبو الحسن القادسي مم.
حدثنا أبو زيد المروزي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل مم.
حدثنا أب- أبدان مم.
حدثنا عبد الله مم.
أخبرنا شعبة مم.
عن قتادة مم.
سمعت عبد الله مولى أنس يحدث Mhm.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه yace daga abu sa'idin al-kudiri wannan hadisi ingantacce kai da kajin ka ce an ce ma muhammadu bin isma'ila kasan kasan al-imam al-bukhari ake nufi to wannan hadisi ne na sa'idu a abu sa'idin al-kudiri allah ya kare da gare shi yace
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها shugaba sallallahu alaihi wasallama ya fi tsananin kunya daga budurwa wacce take cikin ɗakinta yau aka kai ta ɗaki to- to manzo Allah ya fi ta kunya Manzo Allah ya fi ta kunya Mm.
وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه kuma shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan baya son abu sai dai a ga alamar a fuskarsa kamar dai baya son abin amma ya buɗe bakinsa ya ce ba na son kaza ba dama Mm.
وكان صلى الله عليه وسلم لطيف البشر shugaba sallallahu alaihi wasallama mai taushin fata ne
رقيق الظاهر mai arfiyar zahiri ne duk wani abu da na fili wanda za ka ga abin nan an kausasa a ciki ba manzala ba haka yake yi zahirin raƙiƙi ne abubuwa suna zuwa da taushi Abu- duk wani abu da zai haifar da a yi tashi hayaniya in shugaba ya zo sai an kwantar da shi Mm, to haka haka bayin Allah ya kamata mu kasance mutane Allah ya yi mutane daban-daban daban-daban daban kowa da irin yadda aka aka kera shi to amma abinda Allah yake so abinda Allah yake so mu zo mu haɗu gaba ɗaya akan a gaban wannan limamin mai wanda ike da ƙasa-ƙasa sosai ya shiga cikin balidanci da dolanci to ya taso izo ya a haɗu a wannan tashar wanda zuciyarsa take da zafi da bala'i da tashi hankali shi ma isa ko ƙasa ya zo mu haɗu a gurin shugaba نعم shine shine to in aka yi haka sai ka ga da mai faɗa da mai laushi da wawa da wanda ike ba shi da nutsuwa sosai din aka haɗu sai a daidaita akan wannan hanya ta annabi sallallahu alaihi wasallam da mai mulki da talakawa da masu kuɗi da waɗanda suke waɗanda suke ba su da komai idan aka zo aka ɗauki waɗannan ɗabi'o'i na annabi sai ka ga tafiya ta zo daidai wa daida shi mai samu an gaya maka yadda shugaba yake yi kai wanda ba ka da shi an gaya ma yadda shugaba yake yi kuma ga, ga kunya ga kau da kai ga laɗafawa to shi kenan in dai an ɗau waɗannan ɗabi'o'in komai zai daidaita Mm. to kaji wato ana can riƙiƙar zahir to haka ya kamata mutane su kasance ya zama zawahiru nasu suna da riƙa kara ɗauki tashin hankali kara ɗauki rigima kara ɗauki abubuwa waɗanda za su dinga keta alfarma manzo Allah bai yarda da wannan ba kana jin fanan ya faɗa a gaban kaunu gaba ɗaya ya ce duk wanda ya cuci kafirin amana ya ce wallan aka je gaban Allah sai na zama lauyansa na kwatan mar haƙƙinsa ranar alkiyama kafiri ma fa mala ai shi sa su kansu mustashirquna kaga abin da Leonardo ya faɗa ya ce shugabanmu ba wai da izo duniya kawai ya ya taimaki iya musulmi bane yace insaniya yace ta gaba daya saboda aka aka ya kamata wallahi mu zamo eh, bayan Allah na kware waɗanda suka bi annabi sau da kafa irin halayen su kenan irin halayen su kenan sai a samu taimakawa a samu kau da kai a samu kunya to shikenan to لا يشافي أحدا بما يكره ما- حياء وكرم نفس shugaba sallallahu alaihi wasallama baya gaya wa dan adam abinda baya so don kunya da zuciya mai girma
وأنا عائشة رضي الله عنها an ka- an karbo daga nana Aisha Allah ya kare yadda a gare ta كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد ما يكره idan labari ya zo masa daga wani na cewa wani ya aikata abin da shugaba baya son wannan abun
لم يقل ما بال فلان يقول كذا shugaba ba zai taba cewa me yasa wani ya aikata kaza yace kaza ba
نعم. ولكن يقول abinda shugaba yake cewa ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا menene menene yasa mutane suke aikata kaza ko suke kaza aka ce wane ya laifi to ba zuwa zai ce kai wane mai isa kai kaza kai kaza kai kaza ba a abinda shugaba yake cewa cewa yake me yasa mutane suke aikata kaza su daina to shi wanda i laifin yana ji kaga ya suturta shi sai ya je i daina yin abun Mm. haka yake
ينهى عنه ولا يسمي فاعله Ya yi ai- ya- sai ya hana abun kuma ba zai ambaci wanda ya aikata abun ba Mm. in kuma a gabansa ne to zai masa magana wacce take mai sauki mai sauki ga dai ha- hadisi na sahabin nan da ya yi magana ana sallah ya yi magana ya ga wani sahabi ana sallah shi sahabin ne ya yi atishawa saboda haka sai yi magana a cikin atishawa to kuma sai ya ga wani kaman ya harare shi to kuma mai zafin zuciya ne ita magana ana sallah ita fada ana sallah har aka idar da sallah shugaba ya ce wane ne ana sallah muke ma- yake magana ce ni ne ni ne nan ya rasulallah shugaba ya dafa shi ya ce ita sallah ba a yin haka yace ban da karatun ƙur'ani da kabarbari ba abin da ake sai wannan sahabi ya ce to a nan ne yace ya ga babban mu'ujizar annabi yace laifin da na yi a cikin sallan nan yace duk irin ukubar da za a yi min ayi min ita yace amma bai zage ni ba bai dake ni ba bai faɗa min bakan magana ba haka shugaba yake to wannan kira ne babba ga al'umma yau musamman mu da muke zamani da ake yin siyasa a yanzu kuma a ce kai musulmi ne wai kai yanzu ka zama kai ne ma far- karan farautar waɗansu mutane a kirawo ka kurin a ce ka je kai wa wane wane raddin abin da ya faɗa a ɗau nauyin kuɗin da za- za ka yi magana a rediyo a baka kuɗi masu yawa ka zo ka dinga kumfan baki akan abin da kai baka san ma an yi wannan abin ba ka faɗi baƙaƙen maganganu akan wani kuma amma ba kana yi ne da fushin zuciyarka da fushin zuciyar wani shi ya ɓuya a bayan fage ya turo ka ya kamata a kiyaye kiyaye lallai wa- mu waɗanda duk wanda ice musulmi ne shi to Allah yana da hujja a kansa ranar alkiyama ka bi annabi ko baka bi shi ba lallai isa idan an ɗebi ɗan wuta za a watsa su kaga ai abinda abinda masu gadin wutar jahannama za su ce alami atukum nazir wai shugaba bai zo bane kuka kawo kanku wuta saboda haka lallai a kiyaye lokaci ne na siyasa yanzu abubuwa masu tsanani da abubuwa da suka kauce ga irin tsarin da aka sani na gaskiya dama yahudawa ba sun leƙa sun ga cewa haɗuwar zuciyar ɗan adam ba za ta yi abu ɗaya ba ko shirya mafi tsada allah cewa iwa lausha allahu la jama'ahum alal huda da na ga dama sai in sa kowa akan shirya to shiryan ma ban haɗa kowa akan ta ba shiriyar ma ban ce kowa dole sai na haɗa kowa akan shiriya ba to sai yahuda suka ce ku zo da kanku ku haɗu ku zaɓi wani a ce shi dai shi ne shugaba wanda duk ike so ya fito irasha a kansa a zaɓe shi to ai suna da itikadin cewa al'umma kamar al'umman musulmi yanzu mu ce yanzu to ga mutum ɗaya mun yadda da salaharsa kowa ya haɗu a zaɓe shi shikenan a huta kar ma wani ya fito ihamayya da shi sun ittifaki akan wannan mustahili ne kamar a dawo da jiya kaga jiya ba ta dawo ba ta riga ta tafi to sun san haka ba za ta yiwu ba to za a samu tanazu'i za a samu jayayya munafunci zai shiga ifita to saboda haka irin waɗannan ɗabi'o'i sai a dinga nisa da su sai albarka Allah ta dinga nisa ita ma sai mutane su wayi gari sun rasa ina ne gaba ina ne baya bayan ga gaban muna kallanta ga bayan muna kallo to haka ne shi kenan ta kan wannan sai waɗansu su taɓarin imaninsu to ya kamata duk wanda ike wannan fage ya san ga abin da shugabanmu ya faɗa kalma wacce za ka faɗa ka san me za ka faɗa to
warawa anas sayyidina anas ya rawaito annahu dakhala alayhi rajulun bihi athar sufratin wani mutum ya shigo gurin shugaba duk fuskarsa ya shashafa gangamu a fuskarsa Hmm.
falam yaqul lahu shay'an wani abu ne wanda yake ba shi da kyau a fuska amma kaman magani suke da shi da sauransu to kamata in mutum zai wannan sai ya zauna guri ɗaya to duk ya shashafa wannan abin a fuskarsa shugaba da ishigo suka gaisa bai ce masa komai ba wa kana la yuwaji wa ahadan bima yakrahu to dama a al'adarsa baya gaya wa ɗan adam ab- baya fuskanta ɗan ab- ɗan adam da abin da baya so
falamma kharaja qala yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya- yayin da wannan mutum ya fita sai shugaba ya ce law qultum lahu yaghsilu hadha ina ma za ku ce ina ma za ku ce da wani da ya shigo ina ma za ku gaya masa ku ce "I wanke abin nan kaga aishi kenan to yanzu dan Allah malam ka duba waɗannan wannan ɗabi'a yau ina muke akan wannan al'amura an zo zamanin da sai ka kalli salihin bawa managarci dan kawai sha'anin ranka ka dinga damfara masa zai Hmm? salihin bawa managarci masoyin Allah masoyin annabi zamanin mu zamanin wannan abu ne wai zamani ne na babu kunya a cikinsa zamani ne na ƙarami ƙanƙanƙanin yaro ƙanƙani ya dinga afkawa manya wannan tashin hankali ne da mutum ya san me yake fadawa kansa da- da ba yayi ba inda mutum ya ga halakar a ƙa'ida ko ko sha'anin malanta ne sha'anin harkoki namu na sha'anin al'amura na addini ya zama wajibi idan an taho ana tafe kai ƙarami duk irin buɗin da ka samu a duniya ka kiyayi babba ina daga abin da su masana suka faɗa cewa waɗanda yara waɗanda Allah yake musu fatahi na ilimi da sauransu to a ja hankalinsu a tarbiyyantar da su wajen su dinga ladabi ga na gaba da su amma in ba haka ba yanzu hau zai faɗa wa mutum yanzu nan zai halaka da da'awar shi makaranci ne yana da ƙwaƙwalwa yana gane karatu yana yana ganin damar suwa na dawa ne ya halaka to ba abu ne mai kyau ba ma'abocin alfarma da ma'abocin matsayi ka ba shi matsayinsa in dai aka tafi akan haka shugaban halitta ya koyar da sahabbansa saboda kunya cewa duk karami i girmama babba duk inda babba yake ya ji tausayin na ƙasa shi kuma haka shugaba ya nuna ko a sha'anin malanta ne ƙarami in ya raina babba ya halaka Allah zai kwashi albarkarsa kuma hau zai faɗa mar Mm, ba a yi to kaga shugaban halitta ne wanda i zama limamin jan bayi zuwa ga Allah ya ga wani ya zo da abin da zai masa magana shari'a ne amma sai da ita shi yace da suwa ne ina ma za ku gaya masa i wanke abin saboda a laddafa masa hmm? to mu yanzu sai a shiga kafar yada labarai ma kafafen network din nan ai ta zagin mutum kuma wai kuma a haka wai gyara kake so ka yi to ta ina za ka yi gyara ba zai yiwu a gyara a haka ba kowanne yana da sanin cewa ran da ikirmatu zai zo shugaba cewa igo ba za a kawo ikirmatu fa kar in so ma jin wani ya su'ul da baka in ji ya faɗi bakan magana ga mahaifinsa mahaifinsa kuma wato wato kowa ya san shine limamin mamakiyan shugaba aka watsa su a rijiyar badar ga shi duk abin da ya faru amma shugaba ya ce kowa ya kame harshensa menene saboda daɗaɗa zuciya don faranta zuciya to haka ne ina musulmi muka fada muka rabu da waɗannan abubuwa kuma sai zama waridi da haɗiri na shaidan da zungurin nan nasa sai ije itattaro runduna inda duk za a yi wannan zage-zagen mutane sun fi sha'awar nan gurin hususan samari sun fi son nan inda ba za a yi wannan ba ba za su je ba haka na nuna wani na shekaga wani wata shekara za a je wani karatu to sai zama wani malami yana da kaman ana tsammanin cewa idan an zo za a yi karatun nan zai shiga ta inda zai shiga ba ta nan zai fita ba akan wani gwamna sai Allah ya bashi sa'a da aka zo banda karatun ba abin da ya yi bai faɗi komai akan wancan da ake tsammanin zai masa raddi baƙaƙen maganganu zai faɗa min ba yi ta karatunsa ita karatunsa ita karatunsa har aka gama a ran nan kuma ba za ka samu gurin zama ba a wajen karatun bai yi zagin ba kashe gari ba kowa a gun karatun sai yan waɗanda suka saba suke zuwa dan Allah suke zuwa karatu saboda zuciyar ta fi son ta dinga jin wannan shaidancin da wannan zage-zagen tsoron da aka wayi gari a haka an yi asara a ce inda ake neman shirya a nan za a je a dinga jin kuma abin da ikishiyanci shirya kuma Allah ya kiyaye mu Allah ya gyara al'amuran mu ta
wayarwa yanzu wa sannan an wasu sun ruwaito cewa ina ma za ku gaya wa wane ya je ya cire wannan abun da ya sa قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح nana aisha ta faɗa a cikin ingantaccen hadisi لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فحاشا ولا متفحشا shugaba sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin alfasha ba bai taɓa faɗan mummunan magana ba to kowa a nan zai ɗora sikeli a kansa bai taɓa faɗan mummunan magana ba
ولا سخابا في الأسواق kuma bai taɓa yin kwarmato ba bai taɓa daga murya ba Mm.
ولا يجزي بالسيئة السيئة kuma sannan bai taɓa ba a taɓa masa mummuna ya yi mummunan ba Mm.
ولكن يعفو ويصفه aikin da yake kenan sai i afuwa sai i rangon haka al haka irayu haka kuma Allah ya ƙara tabbatar da shi randa ya ga an an yi wa sayyidina Hamza wato musula a daga Uhudu yace ya ya- ya kuka yace Hamza zan kashe mutum saba'in a maimakon kisan da aka yi maka mutum saba'in zan kashe manzan Allah sai da yi masa kabbara kaga duk wanda iban iban duniya ya- ya rasu kabbara hudu ake masa ai sallama shi kabbara saba'in ya yi masa malam hamzatu asadullahi ke mutum saba'in zan kashe Allah ya ce a'a ai kai layin ka ya rasulullah layin afuwa ne da rangwani kuma layi ne na daidaita sahun dan adam kai ne al-insanul kamil kai ne cikakken mutum kai ne limamin da za a dinga koyi da kai idan idan idan an muku uquba fa in uqibtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu khairul lisabirin idan an muku uquba to in kun tashi za ku rama yadda aka yi muku iya inda za ku tsaya kenan ɗaya aka kashe ma kai ma samu ɗaya ka kashe ya isa amma da za ka yi afuwa da zai fi kaji fa Allah ya tabbatar da shi akan haka to shi ne na aka ce walakin ya afuwa ya tsau afuwa yake yi yi rangwami sallallahu alaihi sallam ta وقد وكي مثل هذا الكلام عن التوراة من رواية ابن سلام وعبد الله بن عمرو بن العاص irin wannan magana an ruwaito shi daga cikin attaura daga ruwayar dan salamu da kuma abdullahi dan amru dan asi da an samu wannan magana daga gare su
وروي أنه وروي عنه أنه كان من حيائه لا يثبت بصره في وجه أحد kuma an ruwaito cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama saboda kunyarsa baya kurawa mutum ido
وأنه كان يكني أما اضطره الكلام إليه مما يكره kuma shugaba sallallahu alaihi wasallama sai yi alkunya daga abin da zance ya- ya ya buƙatar da shi zuwa sai ya faɗi abin kuma abin akwai nauyi a ciki to shugaba sai yi kinaya ba ga hadisi ba idza jalasa baina shu'abi hal arba'i ko thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl nan fa magana yake yi idan idan mutum ya kusanci iyalansa to yadda za a siffanta wato kusantar da yadda za a yi din a cikin kunya shugaba ya faɗe shi
وأنا عائشة رضي الله عنها an karɓo daga nana aisha allah ya ƙara yadda gare ta ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ta ce ban taɓa ganin sirrin shugaba ba sallallahu alaihi wasallama da ɗai ban taɓa gani ba in ji ta saboda kunya
حسن wannan fasali kenan وأما حسن إشرته amma kyakkyawan zamantakewan manzan allah وأدبه da ladabin annabi وبسط خلقه صلى الله عليه وسلم مع أصناف الخلق da yadda shugaba sallallahu alaihi wasallama yake shimfiɗa kyawawan ɗabi'o'in nan nasa tare da dukkanin dangogin halitta kaga ba musulmi kawai ba kafirai ma kyautata musu yake yi sai idan alƙalamin ƙudura ya ce ku biyo ta farkin gaskiya ba za su bu ba to sai a fita ayyaki ta ayyaki
فجهيت انتشرت به الأخبار السيئات to wannan ma ta inda dai ingantattun hadisai tuni sun riga sun yi- sun yadu da wannan kowa ya san haka Mm.
قال علي رضي الله عنه في وصفه عليه الصلاة والسلام sayyidina ali Allah ya kara yadda gare shi ya faɗa a cikin yadda isuffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Mm.
كان أوسع الناس صدرا manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya fi kowa yalwar kirji
وأصدق الناس لهجة ya fi kowa gaskiyar magana وألينهم عريكة ya fi kowa taushin ɗabi'a
وأكرمهم إشرة ya fi kowa iya zamantakewa in an zauna da shi ba a tafiya isa saboda daɗin wannan abin har yanzu an karye raula sai ka ji ba ka so ka tafi ka shiga raularsa ka gani har yanzu wannan sirrin yana nan sai ka manta ranakun ma da ake yi Eh, sai ka manta ranaku sai ka ji daɗin zama ka ji ka kama ka ji kama a cikin aljanna inda ya ce ma baina baiti wa minbari rawdatu min riyadil jannati
حدثنا أبو الحسن علي بن مشرف الأنماطي مهم.
فيما أجازني وقرأته على غيره قال Mm.
حدثنا أبو إسحاق الهبال مم.
حدثنا أبو محمد بن النحاس مم.
حدثنا ابن الأعرابي مم.
حدثنا أبو داود مم.
حدثنا هشام بن مروان مم.
ومحمد بن المثنى قال مم.
حدثنا الوليد بن مسلم مم.
حدثنا الأوزاعي سمعت يحيى بن أبي كثير يقول ya ce na ji haya ɗan abi kasirin yana cewa حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن مم.
قيس بن سعد Mm.
قال daga shi sai da na kaisu ɗan sa'adu ɗan ubadat ya ce زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce wata rana manzan Allah ya ziyarce mu a gida kaji ta wannan ya isa daga kyan ɗabi'a malam ziyara ya tashi kurum ce gidan sahabi na wa na zaji ya je i sallama ya shiga i zauna ya ɗebi abin kaiwa i kai musu Hmm.
وذكر قصة في آخرها ya ambaci wata kissa a ƙarshen wannan kissa فلما أراد الانصراف yayin da yayin da ya nufi shugaba shugaba zai dawo gida a lokacin قرب له سعد حمارا ودأ عليه بكثيفة sai sa'adu dan ubada ta ya shiga ya je ya ɗauko ya ɗauko wato jaki ya yi wa manzan Allah shimfiɗa a kai ya ɗaura masa shimfiɗa ya jawo shi sai shugaba ya hau kai
فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم sai shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama sai ya hau jakin ثم قال سعد يا قيس اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce ya kai kaisu dama zuwa iya duba shi lokacin jikinsa ya yi nauyi shi sa'adu ta saboda haka sai ya ce sa'adu ka- ka- ka abuci shugaba har zuwa gida ka raka shugaba gida Mm.
قال قيس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب sai sai da na kaisu sai ice sai manzan Allah ya ce da ni za mu ta ai mahaifinka ya ce za ka raka ni gida to zo ka hau kan jakin kai ma mu hau mu biyu ka bi kyan ka bi kyan ɗabi'a mala ce zo mu hau mu biyu Mm.
فأبيت ya ce na ba ina zan yi hawa tare da shugaba saboda ladabi mala
فقال إما أن تركب وإما أن تنصرف shugaba ya ce to sai dai ka zaɓi ɗaya ko ka hau ko ka yi zaman ka a gida Mm, amma ni ina kan abin hawa kana tafiya da ni kana tafiya kana bi na a kafa ya ce a'a ba zai yiwu ba a'a kai kai ma ka hau mu hau tare mu tafiya mu in muka je sai ka dawo masa da jakin
فانصرفت ya ce sai na zaɓin zamana amma in hau tare da shi ba zan iya ba Mm. kaji ba
وفي رواية أخرى ya zo a cikin wata ruwaya daban اركب أمامي فصاحب الدابة أولى بمقدمها eh haji shugaba yace ka zo ka hau kuma abin da nake so gaba za ka hau saboda kaga dabban nan ta gidanku ce to tunda ta ku ce kai ka fi cancanta ka hau ni ka goya ni a baya mu tafi ka kai ni gida din ba ku
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلفهم dan haka shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana taro kan sahabbansa ولا ينترهم baya yin abin da zai kori sahabbansa mm.
ويكرم كريم كل قوم duk wanda a- aka ce a cikin su wane fa wane mai daraja ne to in aka zo sai annabi ya ƙara tabbatar da darajar nan ta
ويوليه عليهم idan ma waɗansu ne suka zo daga wani gari ko daga wani ƙauye to waye shugaban tafiyar ku eh da- wane ne to sun zo sun musulunta to manzo Allah ba zai ce ai waccan tafiyar ta kafirci ce an rushe ta bar a zaɓi wani a naɗa muku ya ce shi ɗin ma dai a yanzu a musuluncin ma shine shugaban ku saboda a zauna lafiya
ويحذر الناس shugaba kuma ina yin taka tsantsan da mutane to kaji wannan ita ma babban magana ce ka yi taka tsantsan kar ka afka cikin abin da wani da ya dira ma idansa za ka halaka yanzu a yi a hankali ya hankali kar ka zo ka yi abu gaba gadi duk abubuwa sai su zo su yi maka wani irin abu manzalla yana taka tsantsan da mutane domin su mutane da kake ganin su haka kar mulki ko ilimi ko sarauta ko wani abu dai da za a yi kasaita da shi ta kan wannan abin ka ce za ka keta wa'annan bayi da kake kallo tashin hankali ne ba mu iyawa da su sai Allah eh kana ganin su du ka fi su kuɗi ka fi su sarauta ka fi su mai duk talakawa ne to wallah ka kiyaye su wani da ya yi ma baki yanzu nan za ka lalace gaba ɗaya isa mutum ya yi al'amura da ake cewa sannu-sannu manzo Allah yadda ya nuna wa mutane haka za a dinga yi so
min gaira an ya ɗauya an ahadin minhum bishirahu wala kulqahu kuma shugaba sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya daure wa kowa fuska ba ba tare da ya murtike ɗabi'arsa an kasa gane ya yake ba tare da hakan amma ina taka tsantsan da kowa
ya ta'ahada ashabahu yana bibiyar sahabbansa
wa yu'ti kullu julasa'i nasibahu da abokan zamansa kowa ina bashi ina bashi rabansa Mm.
la yahsabu jalisuhu anna ahadan akramu alayhi minhu duk wanda ya zauna da annabi ba zai taba zaton cewa a gurin shugaba akwai wanda ya kai shi daraja ba yanzu ka zauna da shi zuwa gobe zuciyarka in ka shiga uwar daki za ta gaya mata ce wallahi na gano a gurin manzan Allah ba wanda ya kai daraja ta zai ma wannan abun to ai shine limamin halitta gaba daya shi yasa yake da wannan amma yanzu duk irin abin da ka taka a duniya ba za ka iya haka ba wallahi ba za ka iya ba Karshen ta ma fada za ka hada ma karshen ta to shi ku shugaba duk wanda ka tambaya a sahabbai wa kake ganin ya fi kowa matsayi a gun annabi zai ce wallahi tallahi ni ne ke dan ni nake da kaza ni nake da kaza ni nake da kaza a gurin ni yayi wa kaza ni yayi wa kaza ni yayi wa kaza sai ya ce da haka ya fi ya ya na fi kowa mukami a gurinsa kowa haka yake ji to wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam to
na'am wa yu'ti kullu julasa'ihi nasibahu mm, la yahsabu jalisuhu anna ahadan akramu alayhi minhu mm.
من جالسه أو قاربه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه duk wanda i zauna da manzan Allah ko ya kusanto shugaba don wata bukata to shugaba zai haƙuri da shi kajifa wannan sai- sai mu'ujiza mala zai haƙuri da shi har sai ya ce shugaba to zan tafi ya ce to Allah ya ba mu alheri ko kuma ya tashi ma iraka shi sai ya dawo waye zai iya wannan ai sai shugaba mala sai shugaba isa aka ce mu yi wa junanmu afuwa eh in ka yi haƙuri da wannan in abin ya ci tara in an jima sai- sai a nemi kama a rasa Mm. to yanzu duk shugabanni su ji wannan za su gano mu'ujizar annabi a cikin wannan Mm. to
ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول duk wanda ya tambayi manzan Allah wata bukata shugaba ba zai juyar da shi ba sai ya bashi abun ya ce ga shi abin da kake so din au bi mai surin min alqawl ko i gaya masa zance mai daɗi da ya fi ma ya bashi abun
قد وسع الناس بسطه وخلقه ɗabi'o'in annabi da shimfiɗar fuskarsa ya yalwaci mutane baki ɗaya
فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء shi shugaba ya zama uban kowa ne shi wasaru inda hufil haƙi sawa kuma kowa a gurin annabin a gaskiya ne duk daidai da daidai ne Mm, in dai an zo maganar gaskiya to duk ɗaya ne shi a gurinsa Mm,
بهذا وصفه ابن أبي هالة da wannan ɗan abi halata ya siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam قال ya ce وكان دائما بشري shugaba mai madawwamin sakin fuska ne Mm,
سهل الخلق mai saukin ɗabi'a ne ba ƙuduri a cikin lamarinsa
لين الجانب mai taushin zuciya
ليس بفز ولا غليظ ba baƙar ɗabi'a tare da shi kuma baya kaurara wa ɗan adam Mm.
ولا سخاب baya kurmato baya yi wa mutum ihu
ولا فحاش bai taɓa yin alfasha ba
ولا عياد bai taɓa ganin abu ya ce kai ba wannan abu bai da kyau ba ruwana da shi ba na son kaza ba na abu kaza ai ba shi da kyau ba a jinsa a bakin annabi
ولا مداح ko isa abu a gaba ita yaban abu ita yab ko abinci ne aka kawo ba a taba jin yana magana wannan abincin daɗinsa ya yi kaza kai wannan ya- yadi mai kyau ne wannan shadda mai kyau ce wannan abin hawa mai babansa da wannan ko kuma ita cewa ba shi da kyau abinci ba daɗi kaza ba daɗi baya yin haka
يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه abin da baya sha'awarsa to ka ji ma labari ma ba za ka ji ba kuma shi ba zai ce tun da ni ba na so kai ma ba za ka ci ba wa bai taɓa yin haka ba Hmm.
وقال الله تعالى Allah maɗaukakin sarki ya faɗa فبما رحمة من الله لنت لهم Hmm, shaka she ya ce ya ce a kawo abinci ka dinga ke ba gishiri abinci ya ce ka zama mace ke ba aikin rijalu ba ne wannan a kawo abu a baka a yadda aka baka ka ci in ma da daɗi kaka faɗa in ba daɗi kaka faɗa ba ruwanka haka shugaba sallallahu alaihi wasallama yake Hmm. shine na- na sha gaya wa 'yan uwa kisan nan wata shekara da muka je aka je zaria to da aka je zaria an- an kawo irin abincin da ake kawo shehu radiyallahu anhu da safi to in ya ci dan albarka kuma sai ya dan taba sai ya dauko duk a rarraba a rarraba saboda samun albarka to shine wata rana a cikin kwanakin sai aka kawo shayi irin dama ba a sa madara ba a ciki to ana jira in ya dan sha sai a to ya sha abinsa ya sha ya sha sai miƙa wani to wannan da ya karba da ya taba sai bai sha ba sai ba wannan wancan ashe sukari ne ba su saka ba a ciki to shi ko ya gama shan abinsa gaba daya sai aka da da shi gabansa aka ajiye ba za ku sha ba ai ba sukari sai a hab To, a yi dama can ba albarka yake Eh, a tun da kuka ga ya sha kuma ku sha haka Mm.
الله yace yace ni wallahi ban gane ma ko sun sa sukarin ko ba sa ba to kaji fa haka ake yi amma ba wanda ya dandana shayin nan haka aka bar shi ba sukari Mm.
وقال الله تعالى Allah madaukakin sarki ya faɗa فبما رحمة من الله لنت لهم أي ده رح- ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ai da rahamar ubangiji ne daga Allah kake tos- ka tausasa a gare su ya rasulullah inda za a ce kai mai fushin zuciya ne mai kaurarawa ne mai kaushin zuciya ai da kowa ya- ba za su zauna ba to abin da yake zaunar da bayan Allah tausasawa tausasawa Mm.
وقال تعالى Allah madaukakin sarki ya faɗa ادفع بالتي هي أحسن ya ce ka ije da abin da yake mafi kyau ya rasulullah نعم. الآية karanci aya har ƙarshen ta وكان يجيب من دعاه shugaba duk wanda in kira shi sai ya amsa masa
ويقبل الهدية duk wanda i bashi hadiya ya ce ga hadiya ya rasulullah sai ya karba ولو كانت قراء ko kafar akuya ce ko ko ko kashin wato kaurin akuya ne kaga dai wannan me a jikin sa kashi ne kurin ko to in ka dauko shi kace ya rasulullah ga hadiya ta sai ya karba i- zai mai hadiya sai i maka tukuici kuma ويكافئ عليها kuma i maka tukuici akan wannan
قال أنس رضي الله عنه sayyidina anas ya faɗa Allah ya ƙara yadda a gare shi خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين na yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama hidima tsawon shekara goma فما قال لي أف قط amma bai taba ce da ni haba ya kai kaza shekara goma nan ban taba jin haka a bakin manzan Allah ba waye zai iya wannan ai zai shi zai shi bai tsawon shekara goma aka yi duk abin da sayyidina Anas yayi annabi ya ce shi kenan yayi daidai bai taba yi masa fada ya ce dan me kai kaza ba ta
وما قال لي لشيء صنعته لمن صنعته bai taba ce da ni lima ba sanda na aikata wani abu ya ce don me kai kaza kwayari kenan to bai taba ba shi ba Bai taba ba wannan shine shugabanmu jama'a Mm, shine shugabanmu ulaika aba'i faji'ini bi mislihim idza jama'atuna ya jarirul majami'u kana so ka buwaye a duniya dinga yin irin waɗannan ɗabi'o'in ka dinga kwatantawa ɗari ɗari ɗa- ainihin a ce ka ci wannan jarabawar ɗari bisa ɗari ba zai yiwu ba shi ibrahim ya ce yin haka ɗari bisa ɗari ba zai yiwu ba ba ma za ka iya ba to amma ka kwatanta fata shabbahu illam ta kunu mislahum da annabu ake wannan gurin wannan baitin sai akan shugaba fata shabbahu illam ta kunu mislahum ku kamanta inna tashabbuha bil kirami falahu eh kamanceceniya da masu girma babban arziki ne to amma ta ina waɗannan ɗabi'o'i za su samu sai an sai ka je gun wanda za su koya ma wallahi amma kai kadai ka ce to tunda naji haka bari in bari in ko- bari in mai da kaina haka ba za ka koma ba ba za ka koma ba sai an je an yi upgrading ɗinka an yi updating ɗin lamarin an gyara maka kana ganin masu waɗannan ɗabi'ar kana zama da su to shi kenan sai kai ma ka rina ka zama haka sai ka runu ka zama haka kai ma Mm. amma in ba shi sa ɗan adam Allah yi masa wannan baiwar isa wata jazibiya a tare da ɗan adam yanzu nan in ya ga ɗabi'a in kyakkyawa ce yanzu sai iri ne ya zama irinta in ya ga mummuna ɗabi'a yanzu nan sai sai mayan ƙarfan nan na jikinsa ya jawo wannan ɗabi'a sai ya dinga yin irinta to saboda haka daga nan gurin mutum ya kamata ya dinga zama da mutanen Allah masu san annabi masu hidimar shugaba waɗanda ɗabi'o'insu su ma suka ɗauko daga gurin magabatansu su ma waɗancan daga gurin magabatansu su ma waɗancan har sai an dangana da annabi har sai an dangana da shugaba Mm. sai an dangana da shugaba Mm. amma haka kana haka kawai zuciyarka ta ce bari in koma nima irin haka ba za ka iya ba sai ka kunga kusantar mutanen kirki mutanen Allah isa shi ibrahim ya ce a farkon lamari za ka shiga tafarkin Allah to ba wai haka kurin kai kaɗai za ka iya tafiya ba a'a waɗulub murabbiyan khabiran nasihan kamila irfanan kamila irfanin imaman salihan to su ne waɗanda an kaje gurinsu za ka dinga ganin irin waɗannan ɗabi'o'in na annabi za ka dinga ganin irin waɗannan ɗabi'o'i na shugaba to da ka zauna da su sai su dinga nasaka su dinga nasaka har kai ma ɗin sai ka ga ka zama haka kai ma Mm, domin waɗannan ɗabi'o'i daga sirrin halar Allah ne kisa aka tambayi na Aisha ɗabi'o'insa ta ce kana hulukuhul qur'an alqur'ani shine ɗabi'o'insa gaba ɗayansu sun taho ne daga hadaratu zatil aliyati suka kwararo zuwa ga shugaba Allah bai yadda su je gun kowa ba sai gurinsa kuma a gurinsa kadai za a koye su eh a gurinsa za a koya sallallahu alaihi wasallam to kaji irin waɗannan ɗabi'o'i malam masu ban sha'awa ma jin su kadai sai ka ji ni'ima a zuciyarka kana jin waɗannan abubuwa sai ka ji in wani abu ya ɗaukaki zuciyarka na musiba sai ka ji a kaso ɗari an zaftare saba'in saboda jin ɗabi'an ma ta shugaban sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara masa tsira da aminci Allah ka ƙara masa tsira da aminci ya Allah muna tawassuli da wayannan dabi'o'i ka gyara halayen mu ka gyara dabi'o'in mu Allah ka dauke mu daga cikin musiba da ake ciki wannan ƙasa da abubuwa da suke tunkaro ƙasar nan da abubuwa da ake cikin su ma ba ma magana tunkarowa ba abubuwan da ake cikin su jama'a lokaci yayi da ya koma ga Allah koma ga Allah an je lokacin da magana ma ba za ta yiwu ba an je lokacin da wata dabara ba za ta yiwu ba an je lokacin da za a mai da lamari kafinsa ga Allah laman ja wa lamal ja min Allah illa ilai yau lamari kaf ina gurin Allah yau da kowa da kowa yau an daidaita a cewa muna gaban Allah yanzu ba wani ɗamara ba wata kujera ta mulki ba kowa yanzu sai Allah to mu koma ga Allah mu yi tadarru'i mu yi tawassuli da wannan madaukaki mai girman daraja wanda Allah ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasulu lawajadullaha tawwabar rahima to yanzu mu koma ga Allah mu koma ga manzon Allah mu je gaban annabi mu yi istighfari mu halarto da annabi a zuciyarmu mu roƙi Allah idan mun samu dama mun tafi raudarsa haka Allah ya ce su zo gabanka su yi istighfari idan suka yi istighfari na ji ka buɗe bakinka kai ma ka ce in yafe musu to yafe musu zan yi to don shamakin hijabin nisa kar ya tsare mu la'in saddani an kabari ahmad sarbakun fa ma saddani an shauki hiddahar farsahu dan nisan tafiya ba zai raba mu da kai ba ya rasulallah to a gaban ka muna istighfari muna neman taimakon Allah ya rasulallah kai lamunce mana samun zaman lafiya a cikin sirrinka a saukar da zaman lafiya tashi hankali ya isa wa bayi yanzu duniya kaf ta haɗiɗi na kafirai yana jefa bayi halitta cikin wahala kai ku kai ne wanda Allah ya ce azizun alaihi ma'anitu harisun alaikum bil na ra'ubun rahim yau kuma ga waɗanda littafinka ice waddu ma'anittum yau ba abin da suke sha'awa irin abin da zai sa muku bala'i zai sa muku wahala to wahala ku ga tanan ana cikinta ga tanan ana cikinta mutum ya zo igaya ma ya ce billahi lazi ga shi an yi isha yanzu tun safe ba mu samu ko kwaye gero mun ci ba ce ni yanzu taimakon da za ka yi mun ka ban 200 in je in ba wa 'ya'yana su ci abinci ni na yadda kwana da yunwa a irin lokacin da muke ciki yanzu ke to banda wannan ga kuma tsoro tsoro tsoro ya yi yawa za ka fita daga garinku kai minti sittin kana tafiya tsoro bai shiga zuciyarka ba abu zai yiwu ba dalilin wannan tsoron miliyoyi sun haƙura kowa ya zauna to dama ya faɗa a littafinsa mai tsarki allazi adamahum min ju'in wa amanahum min khawfin to al-id'amu min al-ju'i wal amanu min al-khawfi sune dadin rayuwar duniya ran da suka tashi to gwandam na kwanci a cikin kabari gwanda wanda i mutu to yanzu kuma ga yunwar ga tsoron me ya ragowar dadi a ciki kana da dukiya a hannunka a cikin tsoro kake kai ba ka da komai yunwa ta kama ka don haka an yi istiwa'i a cikin idrakin musiba yanzu saboda haka muna tazarru'i ga Allah da dukkanin salihai bayan Allah nagari da, da, shugaba ya ce wa bi haƙƙi salihi ne ilaika Allah muna roƙonka ka yayi mana halin da muke ciki muna tawassuli da shugaba don kyawawan ɗabi'o'in nan nasa don ƙasaitarsa da martabarsa don cewa idan an yi tawassuli da shi kana ansawa ya Allah ka ɗauke mana wannan hali ya Allah ka ɗauke mana wannan hali Allah ka janye mana dukkan musiba Allah ba wata dabara ba wani iko kai ka san yadda za ka yi ka ɗauke bayanka daga wannan wadi na musiba Allah ka yi mana haka Allah ka yi mana rangwame Allah ka laɗafa mana albarka sayyidina rasulullahi mu karanta fatiha hadiya ga shugaba don tawassuli da wannan bukata